بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ثبت جلاني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratu yasin wanda mun kwana a aya ta goma sha biyu a yau za mu tashi aya ta goma sha uku kenan a cikin wannan sura mai girma wanda Allah maɗaukin sarki zai ba mu kistar mutanen annabi isa alaihi salatu wassalamu waɗanda ya aike su zuwa garin andakiya shine Allah murabbi suke yake cewa wadrib ka buga ma'ana ka sun gaya masu waɗannan mutanen naka na makka ka masu misali shine wadrib lahum mathalan ka sanya masu misali na ashabal qaryati ma'abuta alƙaryar nan da ake ce ma'an ɗakiya ko kuma in ɗakiya duk ana karantawa ko amma shi alifin ɗin wasani sama ko kuma a mai wasani ƙasa ko an ɗakiya ko in ɗakiya to shi ne ke cewa kan sanya mutane waɗannan misali na waɗannan mutane na garin ɗakiya ɗin ƙirja a halbur saluna lokacin da manzannin annabi isa sun ka zo masu wanda ake cewa yana da kyau ba da labarin da sanar daga sai mu shiga cikin ayoyi wanda za a yi saurin fahimtar su wato annabi isa alaihi salatu wassalamu shi ne ya aiki waɗannan mutanen guda biyu zuwa ga wannan garin da ake ce ma ɗakiya ɗin don haka ya je ya aike su domin su zo su kira mutane zuwa ga su bauta ma Allah wanda aka ce waɗannan mutane da ya aika guda ana ce mashi sadiku guda kuma ana ce mashi masdukun su ne waɗanda ya aika zuwa ga wannan gari na andakiya su kira mutanen garin su zo su bauta ma Allah to lokacin da suka zo garin sai suka fara haɗuwa da wani dattijo haka ga yana kiwon tumaki da suka haɗu da shi sai suka gaya mai cewa lalle waɗannan gumaka da suke bauta ma su bar bautarsu su zo su rika bauta ba Allah maɗaukin sarki wanda yake shi shi kaɗai ne shi ne mahalicin samai da ƙasai da dukkan halitta baki da har da gumakan da shi halice su to shi ne sai shi wannan mutum ne da cijo ana ce ma sunan shi habibun najjar a sunan shi wato shi ne sai ya ce masu to yanzu abin da za a yi suna da wani dalilai wanda za su gwada mai na cewa lalle Allah maɗaukin sarki ya aiko wani annabi na cewa waɗanga allolan da suke bauta mana gumaka cewa su ba abin bauta ba ne da shi ne sai ce masu eh lalle ƙwarai sun ce mai lalle ƙwarai da gaske suna da watan hujjojin da za su tabbatar mashi suka ce na farko dai suna warkar da makahu wanda bai gani kwata-kwata za su roƙi Allah kuma ya dawo yana gani yanzu sannan kuma suna iya wanda adda rashin lafiya ta kuturta za su yi mashi addu'a shi ma yanzu ya warke shi ma to shi ne sai dama aka ce yana da wani yaro shi ma mara lafiya kuma ya daɗe bai da lafiya ɗin to lokacin da aka yi haka sai ce to yanzu abin da za a yi yana da yaro da bai da lafiya saboda haka to in haka nan ne to su mai addu'a yaron nashi ya warke sannan ya fara gani wato da ya gani a ƙasa kenan to shi ne sai ya zo da suwa wajen wannan yaron nashi mara lafiya wanda suka mai addu'a nan take kuma sai yaron ya warke nan cikin lokaci sai ga ya ta tsaye mai tsaye shi kenan to shi kenan sai imani ya yarda da cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kaɗai cancanta da bauta maɗin da ya imani da su ba shi kenan sai suka shiga cikin garin alɗakiya ɗin suka ci gaba da kiran mutane a bauta ma Allah to sai labarin nasu ya kai haurin sarkin garin shi sarkin da ma kafiri da shi ma yana bautar gumaka ɗin ne to da labarin ya kai ga sarki cewa ai ga waɗansu mutane wasu sun taho sun ce Allah madaukakin sarki ya aiko su sannan kuma a cewa waɗanda gumakan da ake bauta ma lalle ba abin bauta ba ne a bautar su ba su da wani amfani da shi ne sai sarki sa aka kira su an ka zo da shi wajen shi lokacin da aka zo sai ke tambaya su yanzu shi akwai wasu allola banda wanga allan da muke bauta ma akwai wani allan da ba suka ce lalle kwarai da gaske akwai wani allah wanda yake shi ya halice ku kuma shi ya halice waɗannan allola da kuke bauta ma ɗin don haka shi ya kamata shi ya wajaba da bauta ma ɗin to shi ne lokacin da aka zo aka yi haka sai ce to to yanzu abin da za a yi sai ya yi nazari akan wanga magana tasu don haka amma duk da aka raba kyale su ba sai da aka ce sa aka masu bulala kusan ɗari ɗari su yi sannan kuma yasa aka kai su gidan yare an kawai shi kenan an kamance da su can gaba da gidan yare bayan an ɗauki dogon lokaci to dama an ce annabi isa ne ya aiko su kuma wasu malaman ma suna cewa ba annabi isa ya aiko su ba a waɗansu dai ne waɗanda Allah maɗauki sarki manzanni ne Allah ne aiko su kawai da datti a ko dai mene ne wasu sun ce annabi isa ya aiko su kuma sun ce Allah ne maɗauki sarki ya aiko su to annabi isa da ya ga shiru-shiru an yi kwanaki waɗannan mutane bai sake jin labarin su ba to sai ya sake aiko wani mutum ana ce mai shamu shi kuma ya aiko shi cewa ya dawo shi ma ya zo wannan gari na antakiya ne inda waɗanda mutane suka zo ba a sake jin labarin nasu ba lokacin da suka zo da shi ne sai ya tambaya ya zo to da ya zo shi amma sai ya sa hikima cikin lamari da ya shigo sai ya ɓoye kai ne bai gwada cewa shi allah ya aiko shi ba ga abin da ake ciki ba sai kawai da ya shigo garin ya taɓa amala ta sai ya ta ƙoƙari ya ƙulla mu'amala da mutanen da aka kusa ga shi sarkin ma'ana mutanen da suke na kusa gare shi irin yan fara ta kenan sai kokari ya haɗa ma'amala da suwa sai suna ta wadda tare sai ya zama sun ka yadda da shiya sun ka amince mashi sosai da gaske to har wata rana sun kai da sun kai shi wajen sarkin da kai ne wanda shi ma sarkin sai sun sai ga sun kulla mu'amala da shi sarkin din shi ma sai ga ya shiga ya samu shiga cikin sarkin kwarai da gaske wanda duk sarkin ba yana hira da shi da sauran maganganu da sauran abubuwa tsakanin su to ana tafiya haka nan to sai wata rana sai shi shakon da sai ya ce ma sarkin ya ce ranka ya daɗe wani na taba jin labarin an ce akwai wasu mutane waɗanda suka ce wai su manzannin annabi wani annabi ne ko wasu zo suna kiran ka zuwa a bauta ma wani abu wani Allah wanda ba Allah da kake bauta ma wai gaskiya ne yace idan ne haka ne sai ta tuya kuka yaso yace ai ni ku shi ma hana ni ko sauraron su matsayi ba suna sanin sa an ka daure su sai ci raka yana ga ba haka ne kamata ai ba abin da ya kamata ai waɗannan mutanen a haikar da su ba a zo ni zan yi jayya da su za mu yi jayya sai na kule su in ji shi sau da aka hito da suwa da aka shi da cikin da suwa ya ce ai magana aka da su don ajiya mana ya ce a kira su shi ke na tura makwacin sarkin ya da shi ya saboda shi yana biyan sarki da har wurin bauta gumakan da ake shiga da shi ya ka zo ba shi in ya zo yana suna ta shi allah ya kawo su kwasa suna da gumakan su ya kai ba a gane to shi ya kai sai zama imani ne amma koyi to sai sun ga ai an zama abu guda da shi kenan to sai suka yarda da shi ya sarki ya ce to lallai haka ne kamata a yi sai aka ce aka hito da su daga mutane su biyu da aka zo da su to sai a shi shankoran da yake tambayar su cewa shin wai ku na farko da wa aiko ku sai suka ce a su manzannin manzon Allah da shi na nabi isa saboda haka kuma suna kira ne zuwa ga ababbautar gumaka a bauta ma Allah wanda yake shi ya halicci mutane da gabaɗaya gabaɗaya har da gumakan maru shi ya halicce su to shi kenan sai ce shi to ku yanzu da kuka zo ku ce za a zo a bauta ma wani ubangiji wanda ba wannan ubangiji na waɗannan gumakan da aka saba da su ba shin kuna da wata hujja ko wani dalili wanda za ku tabbatar da haka wanda zai sa ai haka suka ce bai da gaske saboda haka su suna warkar da makahu wanda bai gani suna kuma watan warkar da wanda adda rashin lafiya ta fito ta da izinin Allah to shikenan sai aka ce to bari a gwada a gani to sai aka ɗauko masu wani yaro wanda gaba ɗaya ko da aka haife shi kwata-kwata ko alamar ramen inda aka yi idanu gaba ɗaya bai da shi yadda ka san ƙeyar wuya ne haka na huska tashi take ba alamar ido wani gaba ɗaya suka ce saboda haka wanda suka so watan ya roƙan masu Allah in haka ne waɗanda mutane to su yi addu'ar da wannan mutumin ya warke ne ma'ana wannan yaro ya zama ya samu a idanu ne sun warke sun dawo to shi kina aka zo da wannan yaro gabansu sai suka ci gaba da yin addu'a na roƙon Allah a fili suka yi shi kuma shankori shi ma na ce yana ta masu shankori shi kuma an gane shi wanda ya kai masu tambayar batun da bakon shi mumini ne su suna yi bayyane shi kuma yana yi a ɓoye to ana nan kawai sai alamar ramun idanuwansu suka bayyana nan sake cikin lokaci sai aka ce sai suka ɗauko ƙasa haka suka ɗan dunkula ƙasa daidai kima kamar girman ijiya haka sai suka sanya a cikin ƙwayar ijiyar da suka sanya a cikin ƙwayar wannan ijiya shi ke na sai da suka busa ya zama shi ke da wannan ƙasar suka da kula sai ta zama wuce matsayin ƙwayar ijiyar ta cikin gudan buɗe shi ke na sai zo ga shi yana gani yanzu yanzu to shi ne sai shi shan ya gani ya ce ma sarki sai ya koma gida shi da sarki ya ce lafiya yana ganin hanyar ɗaya da za a bi mutanen ga ya zama kasu hudu mutane kamata ya aiki tun da kai ba kana da Allah a gwada masu mu ma gwada da Allah ɗin kai ba ka roƙi naka gunki in ka roƙi naka gunki shi ma ya irin haka in ya yi irin hakan gan kaga ai shi ke nan daɗa kaga ba za su ruɗi kowa walle ko wani ya ga cewa ya sun yi abin da ba ka yawa ba da shi ne sai ce to amma dai ka san dai ni ba abin da ka koyi maka tun dai abu guda ne da mu da kai ya saboda haka lalle wannan Allah namu gaskiya bai da hakan ga kuma kuma wannan Allah namu ba ya ji ba ya gani ba abin da yake yi saboda haka kaga abun ba ya yi ba kaga ai da ma kwatar shi hikima ce ta cikin labarin ko shi kuma ne tunda shi ba da ma shi ma annabi Isa ya koshi din amma kaga ya faɗa cikin hikima shi sarki bai gane abin da yake ciki ba amma su kuma daga mutane su guda ma sun san shi tunda ko can da gari guda sun fito ya ce ranka ne da ga haka ya kamata a yi ya ce lallai kun ga kaga abin da bai yi wa saboda kaga kaga abin da don waɗannan allona daga namu ba su iya wannan aiki sai suka sake wani shawara sun ka ce to yanzu abin da ya kamata a tambaye su shin suna iya rayar da wanda ya mutu sarki ya ce a gaya masu in suna iya rayar da wanda ya mutu to zai iman da su inda sun ka ci da wanda ya mutu an ka zo na ka faɗa masu ka ce insha Allah su ubangiji mu ba abin da bai tsaya sun ka ce mashi mu Allah ma yana da iko bisa ga dukkan komai saboda ka yana iya tayar da wanda ya mutum ba sai sarki ya ce to shi kenan dama ko tun muna da wani yaro wanda ya yi sati guda kwana da bakwai da mutuwa yanzu abin da ya sa ba a ce an karo shi ba saboda baban shi abba yanan aka je da sai in ya dawo sannan sai a ce a rufe shi yanzu amma tun daga shi tun kamar ya dawo din ku sai mu dauko muku shiya sai ku taya mana da shiya sai aka je aka dauko yaro wanda ya kwana bakwai da mutuwa aka aji musu su ma dai suka ci gaba da addu'a da roƙon Allah akan Allah ya tayar da wannan yaro din suna yi a koyon a bayanan dai shi kuma shankuru shi ma na tsaye na yi koyi shi ma su uku kenan aka ci gaba ana nan kawai sai yaro miki tsaye shi kenan sai tashi to kaga magana ta kare ke ko kuma sauki ya ɗaura kai ne ya ce ko can idan har watan aka mai wannan din to zai musulun shi ma zai yi imani da su ba to lokacin da wannan din wanda ya mutu ya tashi sai ke cewa shi yanzu ya yi kwana bakwai da mutuwa sannan kuma bayan kwana bakwai da ya da mutuwa ya ce an shiga da shi wurare daban-daban cikin wuta ya kai kusan wuta kala bakwai ya ce amma kuma ya ga wani mutum mai kyakkyawar fuska haka yana ceto ga waɗansu mutane guda uku cewa da waɗanda mutanen guda biyu waɗannan da sun ka zo da farko ne to cewa da cikin na uku da shi kuma shan kuna sai maza sai ce da waɗanda mutanen guda biyu da kayya a gane bai na bata da su saboda kai ya nuna shi yawa kai ya nuna shi a gane cewa kalaki ba to shi da ne lokacin da aka yi haka nan to shi ne sai ce saboda haka shi kamar yanzu lalle ya yi imani da Allah maraukin sarki kuma ya yarda da waɗanda mutanen manzanni ne na Allah wata shi ne annabin Allah shi ya aiko su to shi ne a lokacin nan to anan da aka yi wannan abun wasu malaman suka ce shi sarkin shi ma ya musulunta wasu kuma suka ce a bai musulunta ba wanda ba ya kokari ma ya yi kokari wajen ya kashe su waɗanda mutane ba baki daya to wannan shi ne za mu ji waɗanda labarin a cikin waɗanda ayoyin da aka karanta yanzu ɗin duka gaba daya shi yasa aka karanta labarin kaga za a yi ganewa ya aka shiga cikin ayoyin yawwa to shi ne shi ta makanta shi a rukule da aka shiga cikin ayoyin sai a ji abin da ya kunsa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa darib lahum matalan ka buga ka sanya misali gare su waɗannan mutanen na Makka ka ba su labarin ashabal qaryati ma'abuta garin nan na andakiya ko indakiya irja ahal mursaluna lokacin da manzannin annabi Isa sun ka zo masu da suka zo shine yake cewa iz arsalna ilaihim sunaini lokacin da muka aiko musu da mutane guda biyu amma fakar zabuhu ma sai sun ka karyata su shi ne da muka faɗa da ko cewa da suka zo wancan habibun najjar shi ya yi imani da suwa da aka zo cikin ganin kuma sarki da sauran jama'a sun karyata su har an gasa an karfe su shi ne fakar zabuhu ma sai sun ka karyata su to bayan sun karyata su fa azzazna bi thalithin sai mun ka karfafe su da cikon na uku shi wannan cikon na uku da yake ban faɗe shi ba shi wannan habibun najjar ne lokacin da wannan rigima ta kamle cikin gari a sarki ya zo ya sa an rufe waɗannan mutane har shi wannan uku ya taho ya zo ga shi ya yi wannan magana wanda an fito da su yanzu ana tattauna da su ba to shi habibun da jaɗin ya taho da kai ne wuri ya ce masu lalle waɗannan mutanen manzannin manzannin Allah ne saboda haka lalle su yi imani da shi to shi ne aka rufe da wannan na uku ɗin shi ne fa azzazna sai muka karfafe su bi talifin da wani cikun na uku da suka zo faƙalu sai suka ce ma waɗannan mutanen gari na alɗakiya ɗin suka ce masu inna ilaikum mursaluna mu manzannin Allah ne zuwa gare ku saboda haka sai ku yi imani ku bauta ma Allah to lokacin da suna ga musu haka nan ƙalu sai da suka ce to ai yanzu ma antum illa basharun mithluna to ai ku ba kowa bane sai mutane irin mu ya za a matsayin kuna mutane kawar mu kuma ku ce wai mu zo mu bi ku ku manzanni na Allah shi ne ma illa bashir bi sunna wa ma anzala rahmanu min shay'in shi Allah mai rahama bai saukar da komai ga wani ba ba wata aya da Allah ya saukar ga kowa in antum illa takdhibuna ku ba abu da kuka sai ƙarya kai kuka yi ba gaskiya ba da abu da kuka faɗi ba abu da suka ce kenan to wannan sai ya zama irin wannan abun da yake jan watan mutane shine cewa in antum illa basharun watan shine ma antum illa basharun mithluna ku ai ba kowa bane sai mutane kawar mu wanda wannan shine babban abin da ya tare wato ruduwar dukkanin kafirai mafi yawancin su baki daya duka mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu mutanen annabi musa da shi da annabi haruna da sauran masani gaba ɗaya duk haka suke ce musu ko ma an talla bashar misali na ko irin su a nu'minu li basharai ne misali na wa qawmuhu ma lana abiduna da sauran duk waɗannan gaba ɗaya to abin da suke cewa wasu mutane ne kamar su to shi ko kuma wannan shi ma abin da ya jawo abin da ya samu mutanen makaki ne ya same su abin da suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar su shi ma don abin da suke cewa wai ma li hadar rasul ya akulu da'ama wa yamshi fil aswaqi wannan wani irin manzo ne a ce wai shi manzo ne na Allah amma kuma gashi yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kuma yace shi manzo ne na Allah to shine abin da suke magana da su wai tun da mutum ne kamar su to wannan dama shi ne abinda yake ce ma alƙurbu hijabun kusanci in kana da kusa ga abu to sai ya zama hijabi sai ya shiga tsakanin ka da kai da shiya ba za ka san shi ba in ba bisa da sai ya zama ka kasa samun ma darajar da yake tare da ita din to irin ta ne aka yi ga mutanen makka din da sauran manzannin da aka yi wato manzo sun shi ne wanda yake mafi daraja sama da ƙasa a cikin duniya da lahira gaba daya amma wai duk kiman nan tashi da darajar nan tashi da aggare shi su mutanen maka gaba ɗaya duk wannan darajar ba su ganta ba su kawai ya timu a bin ɗalibin sun gani kuma su mara abu da suke cikin shigar ɗaya saboda mai saboda kusanci an ka zo an kai ta fama sun kai cin abuwa ga sunan daban-daban ƙarshe ba har shi kenan mutanen wasu gari da zo da ɗauki manzo Allah sun kai garin su da shi kenan da duk abin da aka samu na da yin sun kwashe don da ka san mutanen Madina su ne suka fara zuwa a suka haɗu da manzana sallama a lokacin wani yakin hajji ne saboda ko can da su mutanen makka da sauran kafirin yankin suna haɗuwa nan inda ka'aba ko can duk shekara suna yin bautar su ta aikin hajji amma ɗan tasu ta kafirci yawa lokacin kafin zuwa musulunci kenan don su buɗe wafi ana yi duk tsirara aka yi da sauran dai akwai kusurin dai to a nan lokacin ne wanda aka samu waɗansu mutane daga cikin mutanen madina sun ka zo sai sun ka haɗu da manzo Allah a nan sallallahu alaihi wasallam sai sun kai imani to da nan ne shekara ta dawo sun haƙara yawa sai sun ka nemi cewa to yanzu abin da ya kamata manzo Allah sallama ya tashi daga nan garin Makka ya koma zuwa garin su na Madina su sun yi alƙawalin za su kare shi duk wani abu wanda zai taba shi to sai inda kare shi ya kare kaga ga mutanen Makka su an ka yafa musu manzo Allah garin nasu kuma wasu duk matsayin ɗaya yake gare su amma an ka waye gari duk darajar nan tashi ba su kanta ba sai suka rena ta suka ta abubuwa wanda ba daidai ba kanta karshe na wani gefe yanzu ya dauke shi kenan duk abin al'umman da ya koma can gare su to wannan shi nake cewa alqurbu hijabu wato shi kusanci dama hijabi yake zama kuma in ka dauko wancan tun daga annabawa abin da ya gangaro yau kasa to haka na bare shi gudana har gobe duk sanda zaka samu wani mutum mai kima mai daraja a wajen Allah madaukakin sarki to sai ka samu waɗanda an na kusa da shi ya ba za su san shi ba za ka isko wasu abuwa sun biyo marasa kyawu na cutarwa da abubuwa da ga sunan mara kyau za a sai kai ne amma ba san wane ne ba ƙarshe sai abin wadda alherin da ya kamata a ce sun samu sai zan same shi ba gaba ɗaya sai wasu can na gefe waɗanda ba su ba su kaɗai za su amfani da abu ba su ganewa kuma sai an ji lahira amma sai an zo lahira ne sannan za a tabbatar da haka sai a gano a shi ko da sun kai tema wancan wulakanci a shi kai ga matsayin shi a wajen Allah su ko suna ganin daidai yake da su ba ko suna ganin ma sun fi shi wannan ya aka bi tarurruka gaba daya ba a taɓa yin wani shugaba jagora babba a cikin lamarin addini wanda irin wannan abu bai faru gare shi ba ba shi duk wani babba da za ka samu sai kayan su haka ta faru tun daga annabawa ku ka ɗauko duk na kusa gare su ne yanzu misali in ka ɗauko da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ai ka gani tun daga ɗane ko ai ka kusanci a nan ɗan da ya haifa ko to ka gani yana daga cikin shi ɗan tare da shi aka haɗa kai duk abin da aka yi da shi to ga annabi nuhu aka yi da shi irin annabi ludu shi ma tare da mata sai aka yi duk abin da aka da cutarwa har cewa shi ma suka yi aika kyale shi mahaukaci haka ita kace mai mahaukaci din ita ki ga mutanen gari abin da haka ya kai shi kaza kaza haka in ka bi su to kaga duka tun daga cikin gida ma har daya da mata duk an samu to shi kuma zan sallama shi da aka zo sai ya zama waɗanda an matsayin kamar iyaye gare shi tunda su Abuja hali kaga duk suna da alaka da mahaifin shi matsayin kamar uwaye su gidan gare to amma su an gaba gaba wurin cutarwa ana nan an kawai gari shi kenan wannan darajar da duk albarkar da manzo Allah ta da ita gaba ɗaya ta tashi daga garin Makka ta koma garin Madina shikenan mutanen Madina suka samu abin su alfa suka ci wato wannan abin da yake gura shi ake cewa al-qurbu hijabun din shi yasa kaga babban misali shi ma kamar irin Maulana Shaiba ya radiyallahu anhu shi ma yana bada irin wannan abu ya faru da kwarai da gaske daga cikin gidansu shi ma haka an kai abuwa sun kai tafiya marasa daɗi na cutarwa kala-kala daban-daban da sauran waɗansu mutane duk na gari dai haka ake ta yi kareyyaki da kazafi ba irin abin da ba a yi mashi kuma alhali ba haka ba har dai dole sai da tashi shi ma na ce na gari sai da ba gari suna ɗaya ba don na an haife shi a wannan gari na ɗaya ba ƙarshe ya tashi kuma can wani bakin daji can daji haka da shi da wasu daga cikin almajirai ne suka koma can suka yi gida can da masallaci shi kenan shi a dalilin wannan gari da kawai haifaru ne shi yasa ka je na faɗin mazzaku jildi jihara akhrajuni min makani sun kike ta bada fatin jikina sun jijjefe da sun man kaza sun man kaza saboda me saboda duk matsayin nashi kaga ba sani ba amma kaga yanzu gashi irin yanda wasu can na nesa wasu kasashe ma wadanda ba ma kasar ba yanda sun karu gume shi duk abin da aka samu da kuma sun ka samu kai ne to duk da yake an ta samu da yake ka san shi amma an samu wasu da yake suna da rago kuma sai suka dawo suka kuma dan gyara kuma shi kin aka daidaita tunda ka san wanda aka gaba da farko kamar irin babban yayansu amma shi ma da baya dawo ya sallama sai aka ci gaba tafiya to irin wannan shi ne to wannan shi ne abinda ya faru a yake gudana ɗin duka wannan suna ce ta Allah haka mai ke gudana ga duk waɗansu waɗanda suke mutane kirki ɗin to wannan shi ne sai ya zama su waɗannan mutane sai Allah ya ƙarfafe su da waɗannan sai suka cewa su ɗaya mutum ne kamar su to shi yasa abin da sani kawo wannan bayani duka kallon wani ai kamata ne to shi ne babban musibar da ba kusa daidai nake da shi ba haka ba yake ba kai dai kana dai ganin mutane ne wani baka san shi ba wani kana tare da shi ɗin ne amma dai kuna dai ma'amaloli ne kurum shi ko ba haihuwa za a ci maka ni ni ne wani ba ba haka bane ba ya ci maka ni ga matsayi na a wajen Allah ba haka bane ba sai dai waɗansu alamomi za su ta bayyana ayoyi gare ka wanda in Allah ya sa kana da basira da fahimta da ganewa sai ka gano to ai ko ka diba ka ga abu kaza ai ba zai iya abu da ba in ba wani abu na Allah ba da sauransu ne to wannan shi ne abin da zaka kana kuma amma dai shi ya ce maka shi ne wani ba zai ba shi yasa musulunci ya tsara in ka haɗu da mutum wanda baka san shi ba kai dan koyi gaso mutunci ko shi kakka mai rashin mutunci ko kamar abin da ba daidai ba don kana iya mai abin da ba daidai din ba ashe wani mutum ne mai daraja wajen Allah shi kenan sai Allah ya wuce da kai ka baka da labari kana nan sai ka zo lahira sai ka isko shi ka samu matsala to Allah ya kiyaye mu to shi yasa ya zama watan a lalle mutane mutum ne kwarai da gaske amma dai sai dai ba mutanen su kansu ba kowa ne ake kala guda ba to shi yasa sai suna cewa ma antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane sai mutane ne aika mu saboda haka ma anzalar rahmanu min shay'in ai Allah bai saukar da komai ba in antum illa takdibuna ai ku ba komai bane sai makareta ne kawai wanda zuwa lakare ci kuke قالوا
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
to shikenan bayan sun yi wannan a sai suka ci gaba da ci da bayani kalu sai sun ce wato yanzu nan ne a su manzannin ne za su yi magana kenan shine kalu sai dai suka cewa ai rabbuna ya alamu to ai mu ubangijinmu ya sani ya san cewa inna ilaikum la mursaluna lalle mu wallahi manzanni ne zuwa gare ku shi Allah ya san da haka din ko ku ba ku sani din ba wa ma alaina ba abinda a bisa gare mu illa al balagul mubin sai isarwa wata isar da sako wanda yake mabayyani wai ma'ana shi ba abinda an wajibi gare mu iyaka kawai mu ga muku sako mu ba mu ne za mu shirye da ku ba ba mu za mu zama sanadin shirye ku ba a'a wannan shirya ta Allah ce saboda haka mu dai Allah ya aiko mu ne mu zama matsayin manzanni kur kuma mun zo mun isa da wannan sakon wannan kuma ga ka'ida shine abin da ka'ida ko da kai mai wa'azi kake kai ma haka nan za kai ba ruwanka ko ana aiki da abun ko ba za a yi ba iyaka kai dai ka faɗi yadda abin yake kuma iyaka dai zama in Allah shi ya san gaskiya ce ka faɗa ko wani zai fassara da magana kada wani abu daban wannan matsala ta shi ba ta ka bace shi yasa kaga wato saboda ka san shi wani lokaci a wajen wa'azi da yawa gaskiya wani lokaci masu wa'azi suna da lahi da yawa cikin mutane amma su ba ta da su sani ba nan da wani lokaci ka suna iya biyowa akan wani abu wannan shi ma shi mai wa'azi bai ma san abu da gudana ba shi kai cikin lahi kake dubu dubu kai ko sai ka rika wanda kai yake shi ko kwata kwata bai ma san kai kana da wani matsala ba to wannan dai yana faruwa to shi yasa amma dai kai mai wa'azi in dai ka sani tsakanin ka da Allah ba ba da wani ba kai dai wa'azi ne ko da ko da kai kuma ka faɗi gaskiya shi ke da ba ruwa ka da wannan ko da wani zai ta ce ya zarge ka ya faɗi wata magana cewa ai kai ga yadda kake fasara kalmar wannan ba ka da laifi a wajen Allah ba sarki to shi yasa suka cewa mu manzanni ne kawai na ubangiji kuma shi ubangijin ya san mu manzanni ne muwa ya alamu ya san inna ilaikum lamursaluna lalle mu manzanni ne zuwa gare ku kuma alaina illa balag ba abun da aka saka kan sai isar da sako kawai kuma gashi mun zo mun isa maku din to shine sai a suka ci gaba da bayan sun yi wannan bayani to sannan sai kalu sai su waɗannan kafiran kenan sai sun ce gaskiya in na ta ɗangar na biku mu dai mun shu'umci da kuwa ma'ana shu'umci kamar a ce canfi misali saboda an ce ga lokacin sai Allah ya ɗauke masu ruwa kusan shekara uku ba ruwa to wannan abin sai yasa sai sun ce wai ai abin da adali da an ka bayyana waɗannan ruwa waɗanga mutane su ne jawo an ka bayyana ruwa ka gane wai saboda sun su ce masu manzanni na Allah shi yasa an ka bar ruwa ka ga wai mamakin su gano laihin su ne da saba ma Allah da suka yi shi ad dalilin yasa an Allah ya dauki ruwa yake musu a ba wannan ba kuma wai kaje wata fasara ma can da ba za su yi saboda haka wai abin da yasa aka yi hakan wai saboda laifin su da shine ma da shi'unci din shine wai inna ta dangar nabikum mu dai mun shi'unci da kuwa shine ma'ana wata mun mun yi tafi da kuwa cewa ai saboda ku an ka yanke mana ruwan sama sannan sai suka ce masu a la illam tattabu lalle wallahi in buku in buku bari ba ma'ana wai in baku bace mana wai ku Allah ya aiko ku a babbautar gumaka a zo a wata ma Allah ba matuƙar baku bayyana cewa haka nan din nan ba to lalle ko lanar jumannakum suka ce wallahi za mu jijjefe ku ma'ana za su sa duwatsuna su jijjefe su har su mutu wala ya masannakum minna azabun alimun kuma suka ce wallahi azaba mai radadi za ta same ku daga gare mu wai ma'ana shine za su masu cutarwa mai mai tsananin gaske wanda za su watan ko kuma su bacewa Allah ya kusa to shine bayan sun haka nan kalo da'iru kuma kun
قالوا طائركم معكم عين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
to shine bayan haka ta faru bayan su waɗannan mutane sun faɗi waɗannan maganganu su kafiran kenan to ƙalu sai su waɗannan manzannin sai suka ce masu to ku sani da'irkum ma'akum shi umcin ku yana nan tare da ku ne saboda haka abin da ya faru na ɗaukewar ruwan sama wannan ya faru ne saboda dalilin kafircin ku ne saboda haka yanzu a yanzu kitchen a yanzu kitchen ko a yanzu kitchen duka da aka kare shine a yanzu kitchen yanzu idan don dai an yi maku wa'azi an tunatar da ku an tsoratar da ku Allah shine wa'iltum an maku wa'azi wa khuyiftum an kuma tsoratar da ku Allah amma shi kina sai dai kun ku mutunci ku kafirci ma Allah suka ce amma dai bal antum qawmun musrifuna bal bal dai antum ku qawmun musrifuna ku dai mutane ne mabannata mutajawizuna al-hadda masu ƙetare iyaka bi shirkikum da shirkakku saboda haka lalle waɗannan mutane ku mutane wanda suke mabannata waɗanda suke ba bisa ga daidai ba wanda ya kamata a ce kun yi imani da Allah Allah da ya halice ku ya halice waɗannan gumaka da kuke bauta ma amma kuma sai ya zama kun ƙi imani da shi sai kuna bin shi kuna ma cewa wai abin da ya faru gare ku wai ba ma kuna kallon dalilin kafirci ku bane a'a saboda kuna ganin cewa dalilin wai manzannin da suka zo muku to shine bayan sun gaya musu haka waje min akasar madinati rajulun sai wani mutum ya zo daga can nesa ga garin ma'ana garin andakiya aka ce shi ne wannan mutum da muka ce habibun da shaɗe lokacin da ana cikin wakacin tunawa ɗin kenan suna faɗin haka su ma suna faɗin haka to sai ga shi mai taho shi ne waje a milan a ƙasar madina shi rajulun sai ga wani mutum ya zo daga can nesa ga shi wannan gari can ƙarshen gari kenan shi ne habibun da jar wanda dama ya riga ya imanin mafaɗa tun asirin ya zo ya tsa yana gaugawa ƙala yana zuwa sai ce masu ya kome ya ku mutane ittabi'ul mursalina ku bi waɗannan manzannin nan fa kan ku kafin sai wasu ku bi su ku yi imani da su wa ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda ba ya tambaya ku ku ba shi wata lada ala risalatihi bisa ga isar da wannan sakon da ya kai su waɗanga mutane fa ba su ce ku ba su wani abu na kuɗi ba ba wani abu su wanda suka nema daga gare ku to lalle ku yi imani da su ku bi su shine ittabi'u ku bi man la yas'alukum ajran wanda baya tambaye ku wata lada ala risalatihi bisa ga manzancin nashi wa hum muhtaduna alhali su shi da yune suwa suna shirye da ku ne zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya to wannan shine a shi yasa akwai wani hadisi da manzon sallallahu alaihi cewa wato siddiqai guda uku ne yace na farko akwai shi wannan habibun najjar shine watan mu'minu ali yasin sannan sai na biyu ce akwai muminu ali fir'auna kaza shi ma fir'auna haka aka yi akwai wani mumini a nan cikin fadar tashi ga su annabi isa suna da abin da aka yi to duk abin da annan shi ko yayi imani kuma su annabi musa sun sani amma ga cikin fadar fir'auna ba fir'auna bai sani ba kamar yadda ka san shi wanga shamu'ul din ya zo shi ma ya shiga nan wurin amma ba tare da sun san cewa shi ai annabi isa ya kawo aiki wurin ba to shi ma haka nan wannan muminu ali fir'auna din shi ma yake sannan sai na uku shine sai da abubakar siddiqu radiyallahu anhu wadannan sune maza da ke faɗa cewa sune manyan siddiqai a to wannan shine kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo kuma duk wannan kisa da muka ambata ga dazun in ka duba irin su Imam al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri duka suka kawo wannan kisa din kamar yadda faɗi ta a su to shine bayan wannan ya zo ga garin ya zo ya musu wannan magana yake ce musu ku bi wanda waɗannan manzanni waɗanda ba wato su shi da yi ne suwa kuma suna kiran ku ne zuwa ga shari'a to lokacin da aka kana sai sun ce mai shin kai kai ma bisa ga addini nasu kake halal shine sai ce to wanzu wa mali na
وما لي لا أعرض الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
a to shikenan sai suka tambaye shi shin wai kai to kai ma kana cikin wanda sun kai imani da shi halal sai ya ce musu to wa mali me zai hana ni la a'budu allazi fatarni in ka bauta ma Allah da ya halice ni saboda haka ka kake na gwada masa imani kina ko to shi nake ce musu to me zai hana ni bauta ma Allah da ya halice ni kalmar fatara shine wanda ya kirkiro da abu bai gani ga kowa ba bai koya ga kowa ba shi ma ana fatara din shi Allah shi daga jana cewa faɗiris samawati wal ardi shi Allah shi ne makagin sammai da kasai ma'ana shi ya kage su da kanshi bai kalla ga wani ba wani ya fara halitta so ya gani ba ya koya gare shi din ba shi ne ma'ana faɗar ne to shi ne yake ce masu to mi mi zai hana ni la abudul ladhi fatani ba zan bauta ma wannan wanda ya kage ne ba shi ne khalaqan ya halice ni ai la ma ne ali ba mai hanawa gare ni min ibadati ga in bauta mashi al mawjud wanda yake shine samamme a saboda haka ni kam shi nake bauta ba sannan sai shi kuma ku sani wa ilayhi turja'una kuma gare shi za a mai da ku gaba ɗaya ba'da al-mauti bayan kun mutu fa yujazikum bi kufrikum kuma zai saka muku da kafirci naku saboda haka lalle ne wannan ubangiji da muke bauta ba mu kam to ku sani kowa zai mutu kuma in kun ka mutu shi Allah nan gare shi za a mai da ku ba kaga shi bai ma kawo kai da sai shi za a mai da ku ba amma shi ma da yana ce mana to lokacin da aka haka sai ce yanzu a attakhizu yanzu nishin zan riki min dunihi ko ba bayan Allah sai in riki alihatar waɗansu allola abin bauta waɗanda ba Allah ba kuma ga Allah da ya halicce ni ya halicci duk wasu allolan da zan bauta ba din ya halicci kowa da kowa shine a hatta yanzu min dunihi alihatan yanzu zan riki wani Allah ko ma bayan Allah mabakin sarki yanzu sai ce kuma ku sani ba in yuridin rahmanu bi durrin idan Allah mabakin sarki ya nufe da wani abu na cutarwa la tugune anni shafa'atuhum shay'an cetunsu cetunsu bai wadatar da ni da komai wala yanke zuni kuma sannan ba su iya tsamar da ni daga cikin wannan abin da Allah ya jarraba da shi na na wata matsala kaga na wajen duk yana kama musu hujjoji waɗanda in ga tunani da hankali za su gano lalle tabbas wannan abin da yake faɗi duk gaskiya ne tunda yanzu misali ya ce to shi mi zai hada ya bauta ma Allah da ya kage shi ya hadace shi to kaga ko lalle in ga hankali ga wanda ya halice ka shi yamma komi da kowa kuma a ce ba ka wata mashi kaga ya ba hankali warki kamar yanzu misali sai a ce mutum baban shi wanda ya haife shi amma sai ya zama shi ba ruwa ne da baban nashi ba ya biyayya ga baban shi sai dai kawai sai sai ka samu wani baban gida can kawai shi kadai kawai biyayya ai bi da hankali kwata kwata shi ya watsar da uwa ne ba ruwa ne da shi da to balle Allah ne ya halice ka ka gurgun gaba ɗaya shi halitta kai wa amma kuma sai ka bar shi kuma ƙarshe ma sai zama shi abin da kake mota mamma shi abin bai matan kana yi ba shi aka da matsala tun da bai sani ba a kata ka sa oici da kanka shi wannan yacin ma kamata ya zama bawan kama kai da kai shi amma kuma sai ya zama kuma kai an bawa ne kaga ya kan lalacewa kenan to wannan shi yasa a yake nuna masa dalilai da hujjoji na cewa shi Allah wanda ke sarki shine kawai wanda ya cancanta kuma ya zama wajibi da abota ba saboda waɗannan dalilan yace saboda shi ya kage shi shi yasa dama duk halitta da ka gani gaba ɗaya shi Allah ko ya halicce ta ne domin ta zama dalili ta gwada maka cewa lalle akwai Allah da ya halitta ba kuma wannan Allah wanda ya wannan halitta shi ya zama wajibi a bauta ba ka san su waɗanda akwai wanda suke cewa ai nature shi ta kai komi ba wani Allah su da kai wani abu haka suke cewa wani ake cewa tana ina jin kuɗi wani shafi ne ko wanne ne daga ciki sai wai suka jaya da shi akan cewa ba wani a cewa Allah ya halicci mutane kaza ya kaza to shi ne sai aka suka nemi wani za su zo su yi zama da shi ai muƙabala da shi akan haka ne ya ce to shi kenan sai aka shirya an kasa lokaci kuma daidai lokaci kaza za a haɗu da yadda za a haɗuwa ɗin to da lokaci ya matso shi kenan suka zo shi kuma da ya zo wajen tafiya sai ya ɓata lokaci bisa ga hanya sai bai kai cikin lokaci ba lokacin da an kasa ko da ya zo sai zama wurin ya kure shi kuma sai zama misali ya saba alƙawari na lokacin da an kasa ya ɗin mana amma da gangan ne ya yi sai da aka zo sai suka ce kai tun da zaman zana mana sai jiran karen da baka dawo ba sai ce to ai shi abin da ya tawari wato abin da ya saye masu haka a tsayawa ne ya shi bisa hanya wani abu mamaki ne tsaya kallo saboda ya zo da zai wucewa sai ya ga wani ici icin ya sare kai ne ya daddace kai ne kuma ya mai kai ne jirgin ruwa kawai shi ke na zai kuma shiga cikin ruwa ya tuka kai ne cikin yatai sun ka ce kayan gairar karya ba sai ce a karya ce ka ce haɓa kai ko ya za a iya ce tare kai ne ya mai da kai ne jirgin ruwa sannan kuma ya shiga cikin jirgin wace da kai ne sai ce a to a shi kenan an gama kabara tun da dai jirgin ɗin ce mai da haka to ita ruwan ga halitta gaba ɗaya kuma su tarci ka ce ita ma sau da ka za a ita ma ga halitta duk gaba ɗaya komi ya halicci kai ne ba wanda ya shi yanda shi iccen nan bai iya sare kai ne mai da kai da jirgin ruwa to haka na halitta ta ba ta iya halitta kanta da kanta ne kaga magana ta kare kuku ba sai ai wata wahala jaya ba to shi din ne to kaga irin wannan shine wato kaga a yake kawo musu waɗannan hujjoji waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya cancanta wata mai to shine yake ce musu ya za ya riki wani Allah abun bauta wanda ba Allah ba alhali in yudin in yudin rahmanu bi dhurrin idan Allah ya yan nufe da wani abu na cutarwa ma'ana wata jarabawa mara kyau la tubni anni shafa'atu shay'an cetun su bai iya amfani na da komai sannan wala yanki zuni ko ba su iya tsamar da ni daga cikin wannan hali da nake ciki ne to me zai ce in bauta wani abu wanda ba su din ba to kaga duk iyakar dai hujja ya gwada masu amma ina sai ya ce ku sani in ku halitta ni bauta wani abu wanda ba Allah ba inni lalle ni idan a wannan lokacin ko in bauta wani abu wanda ba shi ba lafi dalalin mubinin lalle ina cikin bata kuma bayyana ga hili karara kaga tun da shi bai bata wani abu wanda ba shi ba kenan so a cikin bata kaga nan karatun duka hili yake misali duk abin su wanda suna hada aika sai saboda haka yana nufin misali su bata ci ne tun da dai har ba su bata ma Allah su imani shi ne to shine yake ce musu ni idan lafi dalalin mubin lalle ni ko ni ina cikin bata mabayyana matukar dai har ne bauta wani abu wanda ba Allah ba to kaga shi bai bauta wani abu wanda ba Allah din ba su daga bauta wani abu wanda ba Allah ba su ne a cikin bata kenan amma da ya ci musu magana ne bai ci musu ba amma da mai hankali ya gane karatu da yake to shine sannan sai ya ce musu inni ku sani ni kam amantu bi rabbikum ni kam na yi imani da ubangijin ku kaga nan bai ma ce ubangiji ne ba a'a don ya faɗa musu har da su wani kaza haka nan fir'auna shi ma annabi Musa ga ko dan ci mashi ma rabbul alamin wane ne ubangijin ta da kai kaga sai ci mashi rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalun ubangijin kuma ubangijin uwayen ku hada bayan sai gaba da to shi ne na shi wata ya ce wasu aye ni na yi imani da ubangijinku saboda haka don su san cewa waɗannan allolin da suke bauta ma ba su wa allah ba shi ni a mutu bira bikun fasma oni ya ce kuma ku ji da kyau lalle ni na yi imani ƙara zana samu su ne kai su jiya da kyau su buɗe kunnon su shi ya imani da allah ɗin shi ne fasma oni ku ji ni sosai da gaske isma'u qawli ku ji zance na lalle tabbas ni na yi imani da allah to haka ce fare da muhu sai suka jefe shi ba ma ta sai ya mutu shi ke amma da shi ka yi imani haka gano shi ne wannan muminin aliya sun ake ce mashi to shi ne lokacin Allah yake cewa ƙila sai aka ce gare shi inda almautu lokacin da zai mutu nan take sai Allah ce mashi udu kun jannata kawai shiga aljanna ma'ana shi ke nan dare shi kawai sai aljanna ya wuce wasu ma malaman suka ce ba su samu damar kashe shi ba kawai sai Allah maɗaukin sarki ɗauki shi kawai aka ce mashi aljanna shi ke nan kullum aka wasu na faɗa to saboda haka dai ko dai ya annan dai nasa alkurani ya ce da ya shige aljanna ko to da kila da kulli jannata kawai an ce shige wata aljanna shi kila yawa kana shi ko bayan ya shiga aljanna din sai yake ce musu ya laita qaumi yake cewa laita qaumi kai cin mutane na ya alamuna da dai a ce sun sani bi ma gafara li rabbi da gafara da Allah ya mani ina dai a ce sun san irin abin da Allah ya tana da mani a cikin aljanna din san dai iman da ni da Allah madaukakin sarki da dai a ce su ma su sani su ma su imani su ma samu wannan irin daraja din waje ala ne min al-mukramin kuma ubangiji ya sanya daga cikin abun girmamawa ma'ana shine wanda Allah ya girma shi ya bashi matsayi da girma shine na shiga aljanna kenan to shine yake nuna musu ke cewa ina dai a ce mutane sun sani to shine sai Allah ya ce ma'azana
وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
a to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da karanta mana yake cewa a bayan haka ma anzalna ala qaumihi ba mu saukar bisa ga mutanen shi ba wai shi wannan habibun najjar din shine ma ka wa ma wa ma wa ma anzalna ala qaumihi min min ba'dihi min jundin min samai ba mu saukar da wata runduna daga sama wadda za ta halakar da su ba bisa ga mutanen nashi din ba shi habibun najjar din ba a ma'ana shine ma ɗauko su runduna da za a ci ta halakar da su ba kuma wa makon namun zilina ba mu kasance za mu saukar da su ne ba kawai ba komi bane za mu yi na halakawa gare su in ka na ai abin bai zamo ba illa sai hatan wahidatan sai tsawa ce kawai daya guda ce kawai tsawa guda ce aka basu ba sai an tuma su wata runduna za su halakar da su ba bai za mu khamiduna sai ka gansu sun bice sun fada sun mutu wani kasan kamar an kunna wuta kuma wutar ta mutu sai aka sifanta su da kalmar khamida wato shi ne kamar wuta a kunna wuta a kashe wuta shi da khamida bicewa kenan to shi ne sai Allah ya cewa su waɗannan mutanen ba wata runduna ai ba sai mai wahala wai kawo wata runduna za ta halaka da su ba a'a tsawa guda ce kawai shi yasa mafi yawanci duka tunan da za a halaka wa kawai mala'ika ne ka zo ya musu tsawa shi kina ba da ya tsawa guda sai su mutu shi kina gaba shi yasa kaga ake cewa ko lokacin da aka yi yakin badar wanda a lokacin da aka zo wajen wanda aka samu mala'iku sun zo aka cewa ko kamar ya zo shan a cikin alkur'ani kusan su dubu biyar sun zo wajen a yaƙi tare da maza Allah sallama to aka ci wannan sun zo ne kawai saboda girma da kawai da maza Allah ne sallama amma in magana don su yaƙi ne ai mala'ika guda yansa yawa saboda kawai magana yaƙi wace a magana ce ta don girmawa ga shi annabi ne kurma na ba to wannan shine sai ya zama a watan a girma shi aka yi ga maza Allah ne amma ba ka da wannan ce mala'ika ne da shi kenan yanzu a wani aka gani ma ai ko yanzu kamar yadda malamai suke magana ko na kamar yana ruwan sama kaga ruwan sama da ake yi kana ji ana tsawa to ita wannan tsawa wani mala'ika ne wanda an ka wake taga ruwan yana muku tsawa ɗin kuma in ka kula can sama yake can sama aka muku tsawa shi sadda ya kai tsawa ta da ruwa yake ba da mu yake kuma can sama ne ba kusa gari mu ba amma kuma wani lokaci aka yi tsawa sai an rasu da ku ko ba da mu yake ba to ina ka tunanin a ce mu zai ba da mu yake ba da mu ba annan ba shi kwata-kwata ba abin da ya dame shi da muwa can da ruwa yake ko ba kusa gare mu ba can sama ba kuma to ina da yanzu a ce ya sauko duniya kusa gare mu kuma ya yi to shi yasa da haka da Allah ya san mala'ika guda ne kawai suke halaka da mu gaba ne shi yasa kaga mala'iku ai kaga yanzu mala'ika da karɓar rayuka misali ai kaga ka diba gani yanzu sai a shirin wani ran kare can garin an sa can garin kasashe daban-daban duk lokaci guda cikin minti guda kuma wanda duk Allah ya ba su wannan iko da wannan dama saboda ka in duniya shi za a gaba da sai a yi to shi yasa ya ce haka kuma sauka musu da wata runduna ba ai wa ma kunna munzilina ai mun kasance za mu sauka musu da wata runduna ba da za ta halakar da su ba in kana sai ba ta zama ba illa sai hatan wa'ida ta kawai sai tsawa daya shine wanda malaika jibril ya musu wannan tsawa din bai za mu khamiduna sai ga su ka bice baki dai su ko har sun ka mutu sai ke cewa ya hasar san ala ibadi ya nadama bisa ga bayi hasra ha'un mardigu nadama hasra wanda an dugu shi ake ce mana hasara din yawa da yawa za ka ga wani lokaci ko karatun akhdari wasu na kuskure wanda yake magana wa ya hasrata hun nan to yawa sai suna fassara shi da da cewa ya abun nan suna fadna suna wa ya hasrata suna fassara shi da hasara to nadama hasra wanda mara digo shine nadama hasra mai digo shine na hasara din suna da bambanci yawa to shine yake cewa ya hasrata hun ya hasrata alal ibadi ya hasara watan shine nadama ga waɗannan bayi waɗanda sun ga kafe ce ma Allah ke na maɗaukin sarki shi ne ya hasarta Allah ibadi ma ya tihi min rasulin wani manzo bai taɓa zo masu ba illa kanu bihi yastahzi'una fa sai sai sun kasance suna yin izgili da ba a gare shi saboda haka sai ya zama su rena shi su dabai da shi abin wasa su yi tayin wasu abubuwan nan da ba daidai ba da ba su dace da matsayin shi ba duk manzan da aka aiko masu haka suka yi mashi sai Allah ke cewa awalam yaro
أولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
sai Allah madauke sarki ya ci gaba da cewa shin awal alam yaro shin wasu mutanen makka wai ashe ba su gani ba ba su gani wasu waɗannan mutanen suke ta ƙaryata cewa ya kai manzo ne lasta mursala da sauran maganganu suke faɗi shin ba su gani ba kam da yawa a halakana qablahum min alquruni mun halakar da wata al'ummomi masu yawan gaske kamin su ba bosan da ayyaka nan ba irin su annabi mutanen annabi nuhu mutanen annabi salihu mutanen annabi lutu duka bosan an halakar da al'umma da yawa gabanin su ba shine kam halaka na qablan bil quruni bosan da yawa mun halakar da al'ummomi da yawa gabanin su ba na kanduka zamani daban-daban ba kuma annahum su waɗannan mutane waɗanda mun ka halakar ilaihim la yarjuna ba su dawo zuwa gare su abada su take nawa wannan bai isa zama aya gare su cewa mun halakar da waɗansu saboda ba su yi imani ba to kuma gashi kuma har duniya ta kare ba su ƙara dawo kuma shi ne annabi idan na yi kuna afala ya tadabbaru da bihim ba za su lura da su afala ya atabiru da bihim ba za su lura da su ba su gano cewa lalle tabbas wannan matsayin aya yake gare su sai Allah ya ce wa in kullun kuma hakika kowanne daga cikin su bai zamo ba lamma jami'un face sai dukkanin su ladaina muhdaruna za mu halarto su gaba ɗaya a wajen ma'ana za a musu za a tara su wajen Allah madaukakin sarki duk a yi musu tayi wannan wani din nan matsayin kamar maci nafiya wa in kullun eh kuma ana cewa kuma tana bada ma'anar a in muhaffafa li saqila ma'anarta shine innahu to duka dai zai iya dauka din shine wa in kullun ai kowanne daga cikin su bai zamo ba lama jami'un face sai dukkanin su ladaina muhdaruna abun halaltuwa ne a wajen mu lil hisabi domin a yi masu hisabi kowa abin da ya aikata sai a saka masu shiya sannan sai Allah ce su su kai ta musu cewa ba su yadda da kai manzo ne na Allah ba ba su yadda da cewa za a tashi a kiyama ba su sani hawa ayatul lahu akwai aya gare su shine al-ardul mai tatu Allah ya ce kasa wacce take matatta kuma ana yin shadda ce mai tatu duk ɗaya ne yawwa shine a wa ayatul lahum akwai aya gare su al-ardul maitatu kasawa take matatta ahyaynaha amma sai gashi mun raya ta wa akhrajna minha habban mun fitar da kwaya daga cikin ta shine kada hinda kamar alkama da sauran tsire-tsire faminhu yakuluna kuma daga waɗannan tsire-tsiren da suka fito suka ci ba duk su mutane din nan suka ci mu ne muka yi hanar wannan kai fa wai ma'ana shine su diba su gani a lokacin da rani yayi ƙasa ta bushe gaba ɗaya to matsayin mutuwa da mutai amma sai Allah ce sai mu rayar da ita kasa din ta hanyar sai a saukar da ruwan sama in an ka saukar da ruwan sama shikenan sai kaga da shukar da an kai har da wanda ba a yi ba ko tun da kaga so su ta wasa da sauran waɗanda ciyawa da kai to mutane a tafa ma kaga ba shi kaso an kai ba to shi ne yake cewa haka amma duka mu muka tsibo da waɗannan abubuwan tsire-tsiren baki ɗaya to wannan bai sai gwada musu ana tashin kiyama ba ga ƙasa ta mutu kuma yanzu ta rayu ga shi kai ne irin wanda ya shiga cikin kasa shi ma matacce ne tunda yanzu misali irin ciyawa gona kowa ai kaga ya mutu tunda ya bushe rume ba kama gani ne amma da ayyuka kuma sai ya tashi kaga ya rayu kenan in ma tsaba kace da kake shi ka ita ma ai mata tashi don ta bushe rume amma kuma sai ka tafi da haka nan da ka shika kuma sai Allah ya tashi ta kamar yadda muka faɗa a nan kaga zaka zo ka shuka ta a ta fito ta girma ta rayu har ta yi tsaba sannan daga baya kuma sai ka girbe ta kaga ta yi to Allah ya tada mata ta kenan a ta zama rayayya ƙarshe kuma ka girbi abu kai kuma matsayin an yi matashin kiyama gari ciki na a mata hisabi kaga yan dama da ta yi a lokacin da duk aka ebe komi na kayan gona to da an yi ebe kaga wannan lokacin ƙasa za ta bushe rumi shi kenan kaga an yi tashin kiyama kenan wai ma'ana shi ne kamar yadda ka gaya yanzu ka duniya yanzu ga ta nan ko ina da ko ina ga 'yan adam na sun yi yawa ga gyare-gyare da ake ta yi gine-gine kala-kala ake ta yi tituna kala-kala abubuwa ga suna ana ta raya a ƙasar ko'ina ana ta wacce ne da harkoki to yadda ka sa ana haka nan fara wata rana za ka waye gari shi duk ba ta gaba da ya kashi kyamar ko ya ya ta kamar yadda ka san shi ma can daji a lokacin damana in ana ruwa ana ta wacce ne shirka ta game ko'ina tsamuwa ce duk inda za ka dibawa amma sai a waye gari kawai sai ka isko wuri ya bushe rumi to wai haka da shi ma ta sa kyamar zai ne shi ne Allah yake ba su misali haka ɗin cewa ayatul lahum akwai aya gare su al'ardun mai tutu ƙasa wata ke matatta a hayena hawan da muka raya ta wa akarjina min ha habban muka fitar da ƙwaya daga gare ta kuma fa minhu ya kuluna daga wannan ƙwayar da muka fitar da suke ci fa to waje Allah fi hajar natin sannan sai Allah ce kuma to a na
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم
to sai Allah mabakin sarki ya ce saboda haka waɗannan shuki-shuki da ake yi da muke fitarwa duka ya ce kuma waje an na fi jannatin mun ka sanya gonaki bisa ga ita bayan ƙasa ɗin gonakin na min na filin na dabinai wa anabin da kuma inabai inabi kenan sannan wa fajjar na fi ha min al'uyuni muka kikke ta watan fiha a cikin ta ƙasa ɗin muka kikke ta min al'uyuni idanuwan ruwa sai ka isko wannan mafi yawancin da ka isko ruwa ba su kahewa sai ka isko da ma ruwan suna ɗan bugowa da ciki sai ka isko wani wuri a gefen ruwan suna ƙara yawa shi yasa sai ka bai kafewa a gefen rijiya ruwan ba su kafewa to shi yasa yake cewa fa janna fiha min al-uyuni li yakulu min thamarihi to kuma da yake lokaci da yayi sai da wanda wanda rabu gobe sai da wanda wanda ayoyin a muna fatan da muka yi daidai Allah ya karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai mai dukun gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata muna fatan Allah ya karba mana duk alkhairan da a cikin wannan wata muna fatan Allah ya ba mu shiya muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin ah, jama'a da suke ta kawo sarkoki suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu da sauran jama'a da suka samu dama halarta wannan karatu a kowane lokaci kullun kullun da waɗanda suke suna saurare kuma ta sauti duka da na kusa da nesa baki ɗaya muna fatan Allah ya haɗa baki ɗaya cikin alkhairin da ake samu na wajen kasu alkur'ani alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin abin da ya tsananta gare mu muna roƙon Allah ya yi muna dukkanin halin da muke ciki na rashin zaman lafiya muna fatan Allah ya kawo mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya da nutsuwa mai dorewa da arziki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkan abin da yake alkhairi gare mu duniya da lahira Allah tabbatar mana shiya abin duk da yake sharri gare mu duniya da lahira muna fatan Allah ya kare mu daga gare shi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balag Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah